نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radio amfani da magaram jamhuriyar Nijar mai shiryawa da gabatarwa dan uwan ku Ilyasu bin Abdullah Allah mana muwafaka masu yau ina ga muna ɗaya ga wata na safar hijira shekara 447 wanda ya dace da 26 ga watan 7 2025 masu jin mu ta hanyar rediyo amfani za su iya kiran mu ta hanyar lamba kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 masu kallonmu da sauraron ta hanyar facebook za su iya kama mu imma a fajikita ko muryar sunna da magara ko ƙasa karatu and direct ko ka sa darul ahkam maiduguri Allah mana muwafaka Allah ma awal nake wajen ka bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya tambaya na farko yana tambaya bayan gaisa da fatan alkhairi zuwa ga malam yana cewa a game da wannan watan da ya kama na safa shine ke cewa wai akwai wata laraba wanda ba a yi wanki a cikinta akwai aya ko hadisi wanda ya tabbatar haka
to da harko dai mas'alar watan safar ababe da yawa aka dangana mai ababe na jahiliya kayan musulunci kuma wasu musulmi suka ci gaba da liƙa mashi wasu abin da ba gaskiya ba idan ka diba da ta ake a watan safar ake ma'ana ba abu laguru ba aure ko tsuntsu bulaguro bai dawowa to bayan daman dai karya ce ba gaskiya ba ne kuma yau da gobe ta karyatar da wannan jita-jita yau dai ba tsuntsu ba maksan tsuntsu a gidanku ba ko waksan ne ba yau dai jirage ma na sama ba mota ba dubu nawa suke yawo a watan safa su je su dawo kuma su je su dawo wannan ya tabbatar kenan abin da ba gaskiya ba ne ba na haka ba tsuntsu ba jirgi ma yau yake dawo da ta ake ba a balagursan balle magana mota ko ma menene ake cewa balaguro ba to da ban sai mun hudi ne ake ba gaskiya bane ko ba aure babu watan da babu au ba aure ko ba balaguro sai da wani abu da ya hana ka kina zaka wata na abubuwa kamata mu yi nesa da su wani abubuwa na jahiliya muna da matsayin masu imani muna cikin musulunci cayayen na jahiliya kamata mu yi nesa da su gaskiya magana babu abin da ya hana arme a safar ko bulaguro ko wani larabgini ko wannan ba a wanki ba a wanka duk wannan abin jahiliya ne ba gaskiya bane ba babu ran da ba wanki ko wanka sai da kurin maka so ba ci gaba na'am to sai wani yan uwa daga cikin yan uwanmu fulani shine yake tambaya haka yana cewa akwai aure da suke yi na tun suna kanana ɗiyan kamar suna kanana sai a kama wa mutum a ce wannan matar shi ce sai a sai a wannan a yanka kamar abin da rago ko sani haka aka yanka kamar auren yayi kenan in sun girma kenan in ta kiya to kuma shikenan sai ya zamanto arman bai wato
To.
to a cikin wannan auren yana yi yana yi haka nan auren babu wani abin ga shi abin da ake magana da arman da aka yi shi na al'ada ko musulunci ma'ana ba ka hai musulunci misali ya saba shari'a musulunci daga bayan mutum sai ya gane addini aramin da ya gabata din da aka yi hauci ba a magana shi yanzu ya gyara gaba kwarin yanzu ya kuma ku tambaya yaya ake daura aure a musulunci ko da hatsi za a bada ko saniya ko akuya shi arame duk abin da aka ɗauka aure ne a wata al'ada ko ta al'umma ta musulunci da ya zo bai ture wannan araman ya ce ba arme ba ne ba ko shirme ne ko ba ɗa ba ne ba a sayi sabon arme annabi sallallahu salama da yawa suka musulunta hannun shi mushrikai da sauran ahli kitab babu wanda ya taba sakewa arme a ci arman ku da aka demi aka yi da giya aka demi aka yi inda me aka yi wancan arman yanzu musulunci ya zo ya ku tsaya ku gyara gaba kurin Allah taimake mu wallahi a'lam Amin a cikin wannan da ya halin mala akwai irin haka nan kin wanda kuma shi cire ne suke yi sai mutum kawai in ya ga mutum ta mishi sun shi shirya kawai sai ya cire ta alhali matar wani ce na kai kara wannan ko na kai kara magana cire kuma shi cire ko a san adaba armi bane ba cire kun soyayya ce da ake samari a mata kurin ko su ana armi daga ba ko a cire cire ba armi bane ko a hulani ba ba armi bane ba cire su haka suke yi a ba armi bane ko a cire na sanya magana cire ina da barin ko a can ba armi bane, gaba armi yake dan ka cire akwai abin da ake tambaya suna ga wanda ake tabbatar da armi ya tabbata matar shi ce ko ba matar shi bace ba cire ba armi ba inda cire ne ba armi bane kurin ko a- ko a wata kabila ne ma cire ba armi bane ba. ko ko su ba armi bane na sani sani na bincika ba armi bane ba ta cikin haka nan aka kuma haihu kana kuma ka kuma ba kai ma an ce ba ba arimi bane ba kenan ba kenan ba arimi ba kenan da bai zama dan halak a takaice kenan kullun tun ba arimi bane ba ko a wurin su- ko a wurin su ba arimi bane ba za a dan ba shi gantaka ta samari ka dauki mariya ka ka mutu ciki ya ce dan ka ne ana mana ko ba hula ne kadai ba ko na da shi gantaka ta samari dan mata a je a sakar ce ayu dan wasu kabilu ma nan kayan ma su ma he amma he ma an gwada wa ya ce ba armanta ma ba arman he an gwada an tana aiwa nan da kayan ma iyakokin mu na yamma ko su ka'ida ce ma al'adunsu ne cewa in kana son mace da arme sai a baka ta ta gidanka ta zamana a gidanka sai an ga ta ahu kenan kaka ce da ka- mace ba ta ahuwa kai asara shi na kuma haka tala da su kuma ta kusu sun sauna ba arme bane ba in aka gyara ta zo kuma zo a yi arme daga ba kenan a wajen su ma ba arme bane kenan cire ba arme bane ko a wajen wata ko ta kabila ce
na'am to malam a dai a cikin su dai akwai wanda suke a a riko ne suke mata akwai wanda har yanzu ba su gane ba kuma su ba su ce ba su yarda a ce musu kafirai ne bi ma'ana su musulmi ne a musuluncin suke sai dai amma mutum yana yana da mata fiye da hudu a musulunci shine to wannan ayi wannan kuma bayani ya gaba annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa kuma sai musulunta a hannun shi amma sai a gaya ma a matanka inda wani ka zaɓi hudu na kin ne musulunta azu musulmi ne ya ji ba wanda sama da sama, sama da hudu kenan ko nawa gare ka he ka diba ka zabi hudu ka bar sauran shine musulunci tsara kenan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da al'umma ta farko kenan kuma an bayan haka ne za ku yi
Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikum assalam.
Mai tambaya ta wari ke cewa eh, rafkanuwa ce a sallah. To maimakon ya yi ba'adi sai ya manta bai yi ba har sai da ya ta yawon shi daga ba ya tana to ya zai.
to ganin kamar da mai muktasar ke cewa sa'in kaddama a wakar duk ta kabili ko ba dole da kai kamacin wata ta wa ta wa wata kana maka maka kabili kamar ce da kai sallama sai ga balga macinta to illa magana ta eh, tunda haka yake fikin malikiya suna da cewa wanda ya banci misali ba'adi sai su ce ko bayan shekara ne zai yi ta a takaice kenan ba da ake baka ba sallah ba lokacin da ka tana haka yana ba din ko kabili shikenan sallah ka ta yi dole ne mace sai sai duk lokacin da tana kun sai yi ta shikenan kamar da baka sallah ka tana sai ka cika kurin kai ga gaba Na'am. Sai wanda yake cewa limamin su ne a salloli wanda ake asircewa shi bayyana yake. Sai ringa dan bayyana aya ɗaya aya biyu kuma sun mai magana yake bari. Shin wannan sallar tasu ta yi?
a takaice maganar sallah ta yi illa me yayi limamu na ku iya iya da wata madogarar shi ne yayi da kuma iya ko shi ma kuma ya huce gona da iri asali annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ruwa cikin sulhu cikin sai muslim annabi annabi wani lokaci da cikin sabaka ta sumin ayata ahyana wata ruwa ta imamu nasa'i ayatan wal ayatayn duk da ruwaya ta ayata ta zama inganci kenan annabi kai kan bayyana ma sahabbai aya ta karatun da yake su ji wani lokaci a yanan wani lokaci da haka kenan tun annabi ya kaɓa kenan kai maka da kullum kai kullum da suna za ka yi annabi ya bayyana wani lokaci aya in ka ce aya ko ta aya ta kai ta sura ma kina takaice bayyana wani abu daga cikin katu lokacin sallah azhar ko asar bai bata sallah kuma ya tabbata a sunna amma kai da kullun kai shi adam sallallahu alaihi wasallam da muke koyi da shi wataran wataran yake kenan kana kai wataran wataran na'am Mm.
sai ne ke tambaya akan majalisi gare su kamar fara ta zama ta hira Eh.
da lokacin sallah an yi anan suke tashi su yi sallar su Eh.
shin suna iya yin jam'in sallah anan a zuwar la'asar ko magarba isha
shi abin da ake magana mai da abu al'ada wuri ga masallaci a kusa a mai da wurin hidima masallaci ba gaskiya bane ba hidima akwai ta lura daban da ta hana sallah a can wancan wurin na ga akwai ruwa cikin san- sai musulmi da take kawo cewa ɗaya cikin sahabbai sun samu kiran sallah suna ta wani jam- majalisi a wani suka sallah daga cikin sai musulmi a takaice da kai zama al'ada amma cewa muna zamane a kusa babu wani masallacin sallah inda muke muna iya sal- jami'in sallah inda muke amma ta ga akwai masallacin da ake kiran sallah to na kwanta ku je ku yi sallah hidima akwai ta lura daban da ta hana ku zuwa na'am su ma wannan yan zama a majalisin ne suka yi tambaya wata rana hadari ya taso ƙarfe shidda da minti goma kama a yanzu magarba ba ta yi ba lokacin bai shiga ba kawai suka gani takamin suka watse da sa gamba su sallah suka tashi suka kabar ta magarba saboda ba a ganin rana suka ce shin wannan sallar tasu ta yi ina ka hadiri karfe goma yake sallah azhar yauwa wannan shirme ne ba ina ka hadiri karfe goma yake dan magana ne kai azhar wannan ba gaskiya ne wannan shirme ne ba gaskiya bane ba na'am kurin ba su yi magana ba na'am kurin sun yi binne dai kurin sai nafila sai nafila ta ba al'asar kurin na'am
Mm.
sai kuma wannan shi kuma yake cewa ma- kenan haka ne dole- wannan sallah dole su sake ta kuna takaice in ba su yi sallah wajen dole su sake sallah magriba su kai wannan kurin tabbas ita kuma wannan wata mata ce take so mijinta ya sake ta ta matsa akan ya sake ta to kuma ya kiya ya ce saboda akwai yara to kuma sai ta rubuta ma kanta takarda ta kai gidansu ta ce gashi ya sake ta ta sake kanta ke eh to yanzu ɗaya daga baya kuma take lallaɓar shi akan ya furta don dai ta tabbatar cewa shi ma cewa shi kin ma ya sake eh kuma ya ta je ta yi armi a haka eh ya ce to ya ne wannan lamarin
to matuƙa bai hurta saki ba lahibi biyu ne ta yi ƙarya ta je ta yi armi a kan armi tana zaman zinani a shar'ance yanzu na'am in tana tsoron Allah ka ta halaka ta mutu ma tana cikin halin zina maza maza ta fito gidan don ba mara ba sai ba ba sakin ta zai ba kwan ta tota gidansu da kuma gidan eh ta kuma gidansu ko ta kuma gidanta ko gidansu amma magana miji wani ba mijin ta bane ba a shar'ance matuƙa mijin bai hurcin saki ba mace ba ta sakin kanta da tana ji tana son ta tsira dole wannan miji ba magana suka zai ba ta bukatar take ta kun ta kwashi kanta ta gidan mijinta ko gidan gidansu amma ba ba mijinta bane ba kuran zina ce take a wannan gidan kuran a takaice
na malam sai wannan ita kuma take tambaya ta ce daga nan ne suna bulaguro za su je agadas a kan hanya sai azahar ta yi suka tsaya za su yi sallah ta zo ta fara sallah sai ya zamanto aka ce a nan ba wurin tsayuwa ba ne sai ta yi ƙasa sai ta maida ta raka a biyu sai ta sallame ta ta yi wai in ta ta wannan in ta zo gida ta sake wannan sallar ta sake Suna- ta suna maida suna cikin bulaguro ne ko eh eh waccan tambaya ka amiru sake mu da mun tambaya za a tambaya to in akwai ciki fa wancan arme da aka yi shi abin da yake magana mafi inganci na kawai fasid wanda aka yi ya saba shara ba gaskiya bane ba wannan shi mijin bai sani ba an yau dare shi ne iyawa ta yi karya wannan ɗaɗan shi ne kuma mara ba su za a yi ba sakin ta zai ba amma ɗa za a ba shi ɗa shi wannan miji wanda aka yi na biyu bayan ta fito daga can wannan magana ita kuma baiwa Allah adama cin ƙasar da take su akwai masu cewa wai bai ɗauko bai ne ƙasar ba ɗan wa shiga ka bulaguro kai tsaye kurin kai tsaye to mata kaman ka shiga cikin ƙasar ba ka ne ta ba yanzu za ka sallah a gida raka ka ce nan ne- nan ne sallah zama gida za ka sallah a zaura a gida raka sai ka ce nan ne sallah na wata salatu aka ce zuhur hadar a alhadar da safar duka halin da kake ciki a bulaguro kake sallaka ta azhur ta la'asar ta isha kai tsaye ta koma raka a biyu bayan ka dauko ta daga gida ko ka ne a kurin da mun kira in wani kira mun bai Allah ko a takaice kurin sallaki daidai ce da mun bi zaki Mm. na'am bismillah ta mala wannan mai tambaya yake cewa wai eh, namiji da mace wai sukan iya gamuwa ah, kawai su yi shawara ko ne ya nemi alwali da wakilin shi kawai su ɗarma musu anime ba tare da sanin iyayensu ba
to eh, shi a kullum magana ne cikin nasan hajjar mai tabbata ba na shubaha kan a magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lanan kai Allah bi waliyin magana annabi annabi ya ce ba armi bane ba babu armihi da wali wali sharadi ne armi amma magane wali iya zama sharadi akan mace ba namiji ba yana ga sati da ya gabata an samu wannan rikici muna wajen wani ɗaura aure sai aka makara sai wanda suka ce ma abin da ya sa maka makara mun je ɗaura auren ne sai malamin ya ce sai ya ga dangin uba na namijin aka tsaya aka yi ta dako su kuma alama irin abin da ake na rabuwa mace tana na wani miji yana suka yi negilijen uwayen an- ba su gaya ba bangaren uban shi aka so ɗaura aure yana da satin da wuce ne kuma tsohon malamin ya ce shi kuma bai ɗaura aure ko ya ga dangin uba to kaga wannan ya kwata cewa mana malami ne na rauni ba malami wani wanda san addini shi namiji bai bukatar wali namiji bai bukatar wali shi da wakili kuran ko a amurka shi ka amurka kana yaran ba wani sana gidanku kuma da ya kai illa kuran zamantakewa abin dangi kuran gaya musu amma namiji duk inda je a duniya ya armi ko ina ya duniya armi mace ce bata armi ko a garin su ko a ina ne head uzun waliyinta a gane wali a wajen bangaren ɗiya mace yake namiji bai buƙa- ba ma magana wali da wakili ko uban shi ne wakilin shi ne shi ne walin kan shi ba ta ga wani a wakilin shi ne dan ko ba uzurin ba ko ba uban bai na ko ba in ya arme arme yayi illa bane na zamantakewa ake gama uwaye da yan uwa aje ayi amma dan dauka suke wanda kaman wai shi- shi ma namiji wai hidi waliyin shi a wali guda na shari'a annabi ta illa bi waliyin waliyin na ba waliyi ne guda kenan wali mace da wali in arman da aka yi babu uzurin wali mace to arme bi ba shi ne magana kenan
to sai wanda yake tambaya cewa wai idan mutum ya yi tsintuwa kamar na kuɗi haka to bai sami mai shi ba ya zai to in akwai kuɗi masu kabri zai arje shekara guda ce ta shari'a ake cigi an ba a samu ba kuma an halatta ma ka ci amma ko ka ci in mutu ka bashi kuɗin shi ba eh halatta ma ci ne aka yi bayan shekara an abu mai kabri ne amma an ce abu in abu ne bai ta kara karya ba adatan da biyu a dawo neman shi bayan lokaci kana dama ka ci amma in hutu ka bashi kayan shi misali a cika hujja annabi sallallahu alaihi wasallam ya hutu a cikin gari a cikin gari sai ya ga eh, tsuntuwa ya ce lola shi an hami minan sadaka lakartuwa ya ce an ba na iya tsoron maka ajiye da minan sadaka da na ci an ta kake na abin da hana annabi ya ci dan tsoron dan shi bicin sadaka amma dan tsuntuwa ce tun daga abin abin da kadan bai bukata hayan cigiya eh, dan ba an dawo ba ce shekara guda ba kina a takaice abin da bai takara karya ba adatan da wai a wani munan shi kana dama ka ci ko ka ba wani sadaka to amma ko sadaka kai ko ba da kai ko ci kai in mai shi mutu ka zaka bara wa mishi kanshi Allah wa Allah to mana wai dangane da shafa'i da wutiri ko ana iya yin yin shi kai tsaye bayan isha'i ko kuma iya da wani lokaci na musamman to shi shafa'i da wanda da ko mutum wutiri ko za mu ce daga an sallama isha duk abin da yake na sallar dare na wutiri daga an sallar isha ya shiga illa abin da ake magana akwai sunna tabbatatta cikin sabu sunan haka na gaban bukhari hadisin ma'awiya akwai ruwa tabbatatta cewa annabi sallam ya hana gama sallah da sallah misali gama far- nafila da farilla sun misali na ƙasa sallar farilla kai tsaye an hana in tashi in tasa nafila kai tsaye a wani wurin ba tare da na yi magana ko na sake wuri a wurin in yi ashe ne in gama annabi ya hana fatarwa cikin sanar ibn maja ne cewa wata mai kace yana iya dama ko ya yi hagun ko ya gaba ko ya baya kenan inda kai sallai sai kai gaba ko kai baya ko kai hagun ko kai daman kai ko kai hagun sai ka saka saka nafila amma kai tsaye ba a san dasa nafila bayan farilla nafila ba farilla ba ba nafila ba nafila ce ba a dasawa kai tsaye bayan farilla sai in ma a yi magana in ma a sake wuri dama ko hagu gaba ko baya ko a hotar ga masallaci a dawo amma a haka to yanzu maganar wutiri bayan sallar isha ya ta kenan kai haka in ka tsari isha ka sake wuri ka sallar ka ta wutiri misali sa'ad bin abdul waqas radiyallahu anhu shi daga an kare sallar isha sai ya tashi ya ka wutiri ya kade maki ba isha ka yake yake yin shi suka ce yanzu sa'ad da ka da yace nayi adan kai hujjin ne sa'ad bin abdul waqas radiyallahu anhu to malam idan gane da wannan tambayar da kai dan wace ta wani kuma to wai su shi kotekin namijin babu matsala ko to ita na- eh, ta macen wai arman ya inganta kana ina
su su suka mai da wannan a yaushe ba sana ji ba ba sana ji na ba na ce cewa a musulunci annabi ya ce babu arme sai da wali da shi na harama kuma na bayani duk arman da aka yi mace babu wali mace ba arme wani arme bi ba wannan shine gun kaida
to sai wannan yake cewa wai matar shi ce take mai gaba to shi ce ya tambaye shi kenan me sai mutum shi kan mutum mai bace ba ce da kusa ki awa mu nan a mata nasiha sai luwa gaba ko ba ga mai gida ba ko haka ma nan salma ya ce wanda ya gaba ta huce kwana uku in ya mutu zai shiga wuta kuma da magana masu gaba a nan salma ya ce wanda ya gaba masu gaba ana gabatar da takaddun bayi ranar alhamis da litinin litinin alhamis ake gabatar da takardun bayi allah na kaga kan gafata mutane amma aka takardun masu gaba allah sai ce auri ku hazain hatta su aliya mana ko mana ku jinkirtar da wa'annan takardun wa'annan mutane masu gaba har sai sun gyara kenan masu gaba suna cikin hadari a mutu bayan kwana uku akwai magana wuta kuma da magana takardun ana jinkirtar takardunka na aikinka ka kenan hadari mutu kullum na abuwa in ya zo mutum ya kokarin ya- da yawa zuciya take biya ka kamar ni wannan ne zan yi magana sai kamar ka kasa ne a saboda addini zaka dan kare aikin imanin ka kare aikin da zaka ba dan shi zaka yi ba ka kaskantar da kanka ka diba matsayin ka tsakaninka da Allah sai ka mishi magana idan akwai mai dan taurin kai wanda shi dai a mutu sai dai a shiga wuta wannan kaga hadari ne ga mai imani a takaice da gaba to ilwa idan ana magana gaba abokin zama haka ina ga maganar kuma mai gida wanda ruwa cikin sai musulun ta inganta nan san iya cewa idan namiji ya yi kaurace mata shi mata kiyaye hushi da ita Allah ma iya hushi da ita malakuna hushi da ita har tsinuwa ta malaku haka ne a takaice akwai hadari mace ta ba mijinta irin wannan wannan tsagerancin ta yanke mai alama amma dan kwana ɗaya kwana biyu akan wannan iya amma aka wuce kwana uku shi Allah ya san mu, ya san halin ɗan adam da hushi to haka baka limiti bakin hushinka kai wuce kwana uku magana kenan kai wuce kwana uku in wuce kwana uku kuma abun da kai wuce kenan ka'ida sai hakuri a sadaka a gyara furan
yau malam sai wani shi kuma yake tambaya ce mutum ne idan ya saki matar shi da ɗan ƙaramin goyo haka to wai akwai wani ka'ida da ta bada shari'a ta bada cewa idan za ka kumshi yaron sai in an yaye shi ko kuma akwai wasu shekaru da zai yi tukwana a amshin ɗan a amshin ɗanka
sun aya nan annabi annabi ya hukunci hukunci al'umma haƙu birda wannan uwa annabi yanke hukunci uwa take da haƙƙi rena yaro bilalin da ake ba nono in dai ya sha nono wannan uwa take da haƙƙi ko an yaye shi uwa take da haƙƙi yaro abu ɗaya ne yaro in ya warware annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kawo yaro in mai wayo ne a ce zaɓi ina- ina ke so in dai zai jin daɗi sai dai idan shari'a ta gano misali wani ɓacin tarbiyya a gidan matar ko a hannun namijin to wannan shari'a bata bashi ba dama amma matuƙar babu wani daruwa ta bacin tarbiyya uwa take da haƙƙin rainon yaron ta haya warware sai dai akwai da wani na daruwa wannan haka ne shari'a eh zo karanta ka
na salamu alaikum wa alaikum salam shi alhamdulillah wanda yake cewa mutum ne baka ci baka sha ba ba ba wani abu da ya taɓa gama ka da shi kamar magana da kuke akan gaba Mm.
ya ce komi bai taɓa gama ka da shi ba kurum haka nan bai maka magana ba ruwan shi da kai ya ce to irin wannan kai ma ya kace to tun da dai haka ne kai ma kai banza da shi to kai ma kana ciki eh abu ɗaya ne ake cewa shi lokacin da akwai ruwaya da kan tablogan wannan rarrasa sanya kan magana idan muna kamun muna gaba misali hin zo na masallam assalamu alaikum sai yake amsa mini in ne hasso uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zinihi ya koma kan wanda yake amsawa duk ba na ba saki mishi amma dai ka'ida ɗauki zini daga uku na maka ɗaya ka kyale biyu uku- uku ka ka ki amsa mini to ni bana cikin wancan ukuba ta shiga wuta ko ta rashin taba aiki na shi ne yake cikin lahi kenan idan ka mai ɗaya biyu uku to kai ka fita daga cikin lahi wanda kuma ka kara kana iya ba lahi bane ka kara ma a gyara dai kuma ai akwai magana gaba daban mu'amala daban yakan yi mutum inda an gama an gaisa mama sai ya kiya mi bula dole bula bula bula mi ba ba ganin dole mi mamala kai ko ta zam ko ta abu ta ka ko ta kasuwa ko harkar shi inda an gama gaba kinta gaba ko da da muna harka zama ka fasa harka ba kiranta gaba sai idan mun gamu ne wannan ya kauda kai wannan ya kauda kai babu sallama shine gaba kenan dan harka ko harkar shi iya zaman baiwar ne kai ko harkar shi amma gama a gaisa a sallama shikenan wannan wannan babu laifi akan akan kowa eh
to mara wannan tambaya ke wai alfijar wani lokaci yake fitowa to eh, wannan yana ga yanzu ganin yau yanzu dai a takaice ɗauka da ƙarfe biyar da minti bakwai a biyar da minti da minti hudu a minti biyar ka biyar da minti biyar duk abin gari iya gaba iya gaba biyar da minti biyar da anzari har zuwa mutu wata da minti shida ne kenan sallah misali asaba ka ayi ta sai bayan biyar da minti biyar shine lokacin keta alfajir wanda yake a rubuta haka
so ne yake tambace wanda ya mance eh, ikama sai bayan ya yi kabara ta harama ya zai yi.
in ba koma ba wanda mun ce kama tun ba dangan bane ba a sake sallah kun ba kabili na'am na'am shi kuma wanda yake cewa sallah ce isko masallaci an gama sallah da ya zo suna isha'i shi kuma bai magarba ba shi ya bi su ban san ki kamar yi magarba ce suke kurmi da aka zo raka a ta biyu an an zaman tahiya sai aka kawo guda biyu yace to shi ya ne zai
to eh, shi abin da yake kamar da albanin lamurla cikin haka akwai anas bin malik cikin sahabbai wanda suka tawaka na gare su ya bi sallar isha kuma shi ya shigo da mashka a masallacin mashka ne ma ya shigo ana sallar isha biyu magaraba ya bi su sallar ta magaraba a takaice kamar da albanin ke kana zabi kai kana magaraba sana isha saboda kasan malikiya su ce suke sallar iri ɗaya ce ya tabbata kenan kana iya bin su kai ne sallar magaraba in sun zo raka ta uku sai ka zama kai kai ta hiyarka in kai ta hiyaci albashi shan albarka kana kana iya sallama ne bi ne mufaraka kamar yadda ita ba daga sahabban annabi ya sallam salata khawf a wanda suka ida tashi suke sallama sai su kenan kana da dama kai sallama raka ka ta uku kai an kare kai sallama ai wanda kai ta azkar har su kare a takeice kana iya niyyar sallama garaba kamar sallar isha amma an zo raka ta uku zama zaka yi kana ta kana addu'a har Allah sa ya sallama ko kuma in magana gana kana ya sallama dan da hala ka iya sallama ta ya kare ka bisa raka da kana iya bisa da kana iya ma ina neman musami dogo sallah ce raka ta hudun kana iya dama ka ta sallama ta ka bisa raka raka ta hudu ta ce ta rako ta isha inda iya yiwa to tunda bai yiwa sai ka ta yaka a cikin nutsuwa ka kare sun kare sun zo ko ka jira yesu ko ka duba kai lahi ba sallah ka ta yi ta kace ana sabanin fi'in malike suke cewa sallah ba ta yi ba amma wannan ra'ayi ne wanda ya saba ma akwai sahabi wanda haka na aikace eh to malam wannan wata ce ta yi biyu Allah take cewa a taimaka mata ko ko wani ne take so tana matsaka eh, tsananin son shi to ita kuma bata game ba kuma ta rasa yadda za ta yi da rayuwarta
to wannan kullum wani abu in ya gito shi eh, samu aiki amma kiringon kadara ya kiringon kadara kiringon kadara atu a gaya mashi iyawa ce bai san ki dan haka ne iyawa ce bai san ki ko bai dama araman ko bai halin araman in zai kara kenan kiringon kadara kurum ba da taka iya in an gaya mashi in ya ce masha Allah to shi na amfani an ya ce a'a to kake tare hankalinki ki dogara ga Allah dogara ga kadara ki nemi Allah baki da kware kurin shi ne shi zama gina siya kuran amma ba a jiran gawon shanu kikina bai shirya mace ba ya tura a gaya mishi an gaya mishi Allah sai amince shi kenan bai amince ba kake tada hankalin ki yawa harba shi bin alherin kike Allah baki mai alkhairi kullu shi ne
na'am shi wannan cai ladan yan sanda idan liman ya yi kabbara Allahu akbar shi in ya daga murya ce Allahu akbar kuma ya komo kasa kasa ya ce Allahu akbar ya tashi da ya ce to raka kabbara no ce kuma haka dama ladan ce yake nan kwanan jahili ne amin nasiya kwanan amin nasiya haka ake ba kabara guda ce ko kai ladan ko kai liman ne ko mamu ne ba magana bambancin kabara ɗaya ce ko liman ko mamu ko ladan duka dai da ma ladan ladan ke mamu ne ba ƙara kabara akan wani abu ina ga gwan kuskure ne kwanan amin nasiya karantar da shi bai sani bane kwanan Mm. Na'am. Na'am.
a wannan shi abin da ke tambawar mutane hudu ne suka wa yarinya yaɗe sai kuma ta ɗauki ciki shi ne ke tambaya ce Sai yana kali. Wani mutum suka wajen yarinya ta haɗe wasu ta aihu, to ne shara min sai yana kali. Kwaron sakatin banza man ba zaka tuni mana tambaya ce mata ba. Suka suka zace musu. Ta gidan kali ta musu shara. Mu masu fatawa ne ba masu shara bane ba. Kon. Sai ha? Babu ba.
sai masu bada da wani
akwai son lokaci Eh, Akwai sauran lokaci.
shi wannan wasiya ya ce idan ya rasu a biya mishi bashi sai kuma ya bar takarda cewa ga waɗanda suke mishi bashin kuma ya wasiya ce a biya musu Mm.
to bayan rasuwar shi su magadan wasu suka sa gadan wasu suka ce su ba su yarda ba ko kuɗin su za a ba su shin shi mai tambaya yake cewa wannan wasiyar da ta sauke mai bashin lahin yana kan waɗanda suka hana ko kora sai an biya
shi matuƙa misali ba a biya ni- ba a biya ni ba an ce ba ina man gaba shi misali miliyan guda ya ka biya na kuma ce ya ce ya ya samke kanshi a ba ka biya ni ba hanzu ba biya ni ba sun bar maka yi ne kanka ne koren kuma ne sun ci haram haram suka ci ba su gado ba haram suka ci ba haƙƙinsa bane ba sun ci haƙƙin haram suka ci ba su haƙƙin cikin dukiya me al- da Allah ya ce min ta- me Allah ya ce min ba da sai sunan biya a dainin ko kai da ba ba da ba gado Allah ya ce he bayan wasiya ko bashi to ya shi da bashi kuma ku ce raba gado kun tara ne kamar kun kun kwace nan kai kun san kizin nafin ne kullum yan kwace ne ku ce ga wannan da yawa kan samu gadan sai gadan sai kamar dan san abin duniya to wannan sai kun yi zalunci amma mutum ba ba- bashi hanza a bashi akan akan baban ku abin biya muku yawa gaskiya Allah shi Allah shi da mu
to eh, malam wannan take tambayar cewa wai ruwa ne ta dafa za ta yi wanka na janaba to sai wurin sauyewa sai ta ji iskar ruwan ta ɗauki wani kamshi daban hakanan sai ta yi ƙarfin hali ta yi wankan da shi ko ya wankan ta yi ruwa da an dafa ruwa wani tukunya wani warin tukunya warin ko baho ko roba nan bai canza matsayin ruwa matuƙa iya nan kama shi ta ruwa sunan ruwa bai zama ruwan najasa ba ta yi wankanta ko da canza odar warin kamshin shi akan dalilin abin da aka zuba ko da aka dawa bai canza komi na wannan ruwan ruwan lashi lau kurum ta yi wankanta ba matsala ko ɗaya na shi wannan matar shi ya ce mai kakka huta ta ce ta huta kakki huta ta ce sai ta huta ta ce in kika huta akan armanki sai ta huta ya armanki wai mu tambaya yanzu mijin ne yi misali tambaye mu ta bai bai sake ta bashi a takaice wannan masala ce wadda aka ce masala halafiya akwai masu ganin iya daga cikin sakin mace gama saki da aiki gaza in ta kai gaza akan armanki he ta yi ba arme kenan tama akwai um, hanya mai sauki kamar shi zabin taimiya ya cewa wannan masala za a tambayi tsakanin shi da Allah inda ya wannan abun ya yi ne don katta abun wannan ya mata ne kan ya mata ban tsoro ne ya mata barazana ne wannan bai zama saki tunda ba kalmar saki bace ba kuma bai saki ba amma kamar sai bin hazama ta san ma ba ba magana saki don cha shi bin hazama ta yi tunda Allah bai taɓa saki a hannun mace ba duk kalmar za ka kawo mun shi bin hazam ko sabiya sabiya ta kaza in dai saki a hannun mace yake kun shi bai zai shi ba don cha saki a hannun maza yake kuma haka ne sai magana da haka kenan a takaice wannan in uwan za su gane ko alƙalin zai gane ana iya dogara suna alama ya nadama abin ya- ya ya dame shi ne ana iya ɗaukan wancan fatawa ta cewa in ba ni in dai Allah- tsakanin shi da Allah san ba ne saki be kenan ba saki ba ne ƴan kullum muna wannan magana kullum mutum ga abin ka kabba kai abin da ya karin ka me yasa ka san baka yi dangana za ka yi su dera ba kuma in yazo kuma kai macen ta yi dan mace mace mace in ce gaza cika wuta ka armanki ka ta wuta kuma shi ne ya zuga ta kai kuma yanzu baka iya to daman kaka kullun kaka ga margima ga mace da magana in cika gaza kan sakin ki akan armanki ko in cika wuta akan ko in cika gaza dan wannan kabace mutane suke da yawa ma wani iya zake mamar gaba yana dama kurin mace kake kaza in cika zan sake ki zan sake ki shikenan in zan ta yi kuma ta rike gare ka ƙarshe matakin iyi ko a gaba amma ka gama abin da in ta yi kun akan armanki wanda sai shirme gamata ba a yi shi samu gamata ba a yi shi wannan kakka mai eh eh kakka gama saki da shaɗan ya zuga ta da kuma kai haƙuri
wannan na ƙarshe ke cewa liman kinsu ne bayan fatiha ya karanta suratun nas sai mance minar jannati wan nas sai ya duka kawai da aka yi sallah sai wani a masallacin ya tashi ya ce sallah ta lalace kowa sake sallah to kuma aka ya Eh, shi ne ce wai shin haka ne sallah aka sake ko aka yi eh sallar kuwa suka sake duka shahada shahilci ne duka shirme ne ma an fatiya ko ayat ya karanta sallah ta yi ma man janta nasu ba ko ayat da fatiya kaɗa karanta hadisan ko nan na imam muslim sallah ta yi wannan sake sake wannan shahilci ne mutane suke magana kuma suna addini har ce wa sake hawa umarni a sake sallah ka wannan kaɓa ce wani kada baka yi jahili ga magana ga mutane gaba ɗaya ga musu hukumci a masallaci kuma kuma kan jahilci mutane suna ki addini wallahi kala abun babu ba akwai matsala gaskiya ta mutane na kai na wani kaɓaɓɓen fatawar kullum kan cewa sallah ba ta yi ba wa gaya maka wa gaya maka sallah ba ta yi ba kun da amur aya ɗaya to sallah ku ta yi sallah su ta yi kwanan wannan ga lokaci ya Allah kai mashirin gobe sai na kare goma insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh